والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta Laraba 19 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya dace da sha tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiya da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya kan aya ta 135 yau za mu tashi aya ta 136 tafaddalu a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am waja'alu lillahi mimma مما ذرأ من الأرض والأنآم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم وكذلك وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنهار وحرف عجر لا يطعمها إلا من نشاء وحرف عجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنهار حرمت ظهورها وأنهار لا يذكرون وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله بل ضلوا وما كانوا مهتدين الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا sai suka sanya ma Allah madaukakin sarki mimma zara'a daga cikin abin da Allah ya halitta ya samar daga babu min alharfi na daga amfanin gona wal an'ami da dabbobi na gida nasiban sai suka sanya masa wani kaso faqalu hadha lillahi bi za'mihim sai suka ce wannan kaso na Allah ne da riya wasu wa hadha li shuraka'ina kuma wannan kasan na abokanan tarayyan mu ne ababan bautan mu kuma bayan Allah bi ma'ana na gumakan su kenan fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah duk abin da suka kebance ga gumakansu na kayan amfanin gona da dabbobi na gida fala yasilu ila Allah to baya shiga cikin kasan Allah wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim amma duk wani abin da yake na Allah ne da suka kebance shi a matsayin rabo na Allah to zaka ga shi din zai iya shiga cikin kasan gumakansu Allah ce sa'a ma ya hukumun tir da abin da suke aikatawa. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce, sa'a ma yi ya munana irin wannan kashe-kashen da suke, fa'inahun akhtau awwalan fil qisma so da karon farko ma sun yi kuskure a wurin rabon da suka yi. Fa'in Allah ta'ala huwa rabbu kulli shai, sau da Allah madaukiyan sarki shine Ubangijin dukkan komai wa malikuhu shine mamallakin komai da komai wa khaliquhu shine mahalicin komai da komai walahul mulk kuma mulki nasa ne wa kullu shay'in lahu komai ma na Allah ne wa fi tasarrufihi kuma Allah ke sarrafa komai da komai wa tahta qudratihi wa mashi'atihi komai kalkashin ikon Allah yake da kuma san Allah da yardarsa la ilaha ghairu babu wani abun bauta wanda ba shi ba wala rabba siwa sannan babu wani ubangiji mai renon komai da komai mai ni'ima ga kowa da kowa sai shi kare thumma lamma qassam ibn kathir yace lokacin da suka raba abin da suka raba na kayan gona da dabbobi da suka ce ga kasan Allah ga kasan goma kansa fi ma za a mu cikin abin da suke rayawa lam yahfazu alqismata allati hiya fasida wannan rabon ma da suka yi na banza na ƙarya wanda bai dace ba a cikinsa ma ba su yi adalci ba sai da suka yi zalunci ina fatan kun gane yamma na dabbobi suka raba suka ce ga kasan Allah da kayan gona da suka samu na amfani suka raba suka ce wanga ma kasan Allah ne wanga kuma kasan goma kanmu ne na dabbobi da kayan gona in dabbobi da yake daga cikin kasan Allah ne suka shigo a cikin kasan dabbobinsu sai su bar su su kyale su su yi amfani da su sun shiga cikin kasan dabbobi gumaka kenan kenan in kasan da suka baiwa Allah na dabbobi suka gangaro suka shigo a cikin kasan da suka baiwa gumakansu sai su kyale su amma idan kasan da suka baiwa gumakansu na dabbobi wani bangare ya shiga daga cikin kasan da suka ce na Allah ne sai su maido shi kunga kasan ma asalin shi yaudara ne kasan kuma zalimci ne bayan haka a cikin kuma kasan da suka yi sai suka nuna zalimci da abin da bai dace ina fata mun gane wanda kuma tabi'a ce ta mushrikai sukan yi ma Allah haka saboda jiji da kai da kafirci kamar yadda Allah ya ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafur mubin wa yaj'aluna lillahi albanat سبحانه ولهم ما يشتهون ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة تو هكا كافري سكي زاسي ربونا ظالمتي ضد ربما ما بيداتي الله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم haka ne aka kawata ma da dama daga cikin mushrikai qatla auladihim kashe 'ya'yansu shuraka'ahum ababan tarayyarsu da suka tara tare da Allah bi ma'ana son zukatansu da kuma shedan ya fore su daga kashe da su kashe ayansu kuma sai suke kashe ayan nasu gudun talauci da kuma gudun jin kunya mutanen jahiliya idan suka samu ya mace sukan kashe ta da ranta dan ba sa san haka kumiya ce ar aurensu a ce mutun ya ahi mace game da Allah ya bada labarinsa a cikin Al-Qur'ani wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qaumi min su'i ma bushira bih idan aka ba ɗayan su albishir da cewa ya samu karuwa ya mace to zai wayi gari fuskar shi baki kirin yana cikin bakin ciki da damuwa har zaka ga bai san ya shiga mutane saboda mummunan abin da aka ba sa wai albishir na cewa ya samu karuwa ta ya mace haka mutanen jahiliya suke kuma haka Allah ya ce wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat za a tambaye al maw'uda maw'uda shine yar da aka kashe ta tana karama ba tare da wani laifi ba su'ilat gobe al qiyama za a tambaye ta bi ayyi dhanbin qutilat da wani laifi ne aka kashe ta me yasa aka kashe ta to haka al'ada take ta mutanen jahiliya wanda shedan ne ya bautatar da su da wannan bauta na su kashe 'ya'yansu ko don jin tsoron talauci ko don jin tsoron kunya a ce sun aihi ya mace imamu darimi ya rawaito a cikin sunan nasa cewa wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce mu annabi mu mun kasance a da a jahiliya bi ma'ana yanzu ya musulunta kenan kasancewa mu yace mu annabi da a jahiliya lokacin da muke bautar gumaka mun kasance muna kashe 'ya'yan sai ce annabi ya kasance yana da wata 'yata idan na kira ta takan amsa ta zo kuma in na kira ta za ta zo da sauri a wurina saboda kiran da na mata sai ce sai na kira ta a wata rana sai ta biyo bayana na tafi da ita daidai wata rijiya ta mutanen wadda ba ta da wani nisa sosai sai na kama hannunta sai na jefa ta cikin wannan rijiya da na jefa ta a cikin wannan rijiya ya ce ni dai ƙarshen abin da na ji tsakankanina da ita na ji tana kira na tana ɗaga sauti tana ya babana ya babana bi ma'ana ya kashe ta wannan lokacin to shi ne ke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam shin Allah zai kama mu da irin ababen da muka aikata a lokacin jahiliya da ya ba annabi wannan labari annabi ya yi kuka don rashin jin daɗin irin labarin da ya ba su ƙarshe annabi ya ce mishi to ka aikata aiki na kwarai hakan zai sa a yafe maka abin da ya gabata cikin ayyukan da ka aikata a zamanin jahiliya wannan hadisi yana da shahidi a cikin ko a wurin Imam Tabarani a cikin Al-Awsat nasa bi sanadi da sanadi mai kyau hadisin Abi Dharr qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah sabbata garshe ce man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha duk wanda ya kyautata cikin abin da ya rage masa na rayuwa ghufir lahu ma madha sai a gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa wa man asaa fi ma baqiya wanda ya munana cikin abin da ya rage masa na rayuwa ukhidha bima madha wa ma baqiya sai a kama sa da laifin abin da ya gabata da kuma laifin abin da ya masa saura wannan hadisi yana da asali a cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud yake cewa qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliya shin yanzu za a kama mu da laifin abinda muka aikata a zamanin jahiliya bi ma'ana zamanin kafin a aiko manzon Allah kenan qala sai annabi ya ce man ahsana fil islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya duk wanda ya kyautata a cikin musulunci to ba za a kama sa ba da laifin abin da ya aikata a zamanin jahiliya wa man asaa fil islam wanda ko ya munana a cikin musulunci ukhidha bil awwal wal akhir sai aka masa da laifin farko da kuma laifin ƙarshe to kaga wannan nasa kashe ƴaƴansu abu ne wanda wahayi ne na shedan da bin shedancin abin da yake foron su da shi sun yi haka shedan ya musu haka ne saka masa biyayya li yurduhum domin ya halakar da su imana ya sa su cikin kafirci da saba ma Allah wal yalbisu alaihim dinahum kuma domin ya rikitar musu da addininsu bi ma'ana ya aza su akan wani abu sabanin addini su rike shi a matsayin shi ne gaskiya walau sha Allahu ma fa'alu Allah ce da Allah ya ga dama da duk abin da suka aikata ba su aikata shi ba fadharhum wa ma yaftarun dan haka kyale su da abin da suke kirkira na ƙarya wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi zabi wa qalu har yau kuma suka ce hadhihi an'amun waɗannan dabbobin gida bi mana raƙumma shanu timakai awakai wa harthun da waɗannan nau'in kayan gona hijrun haramun ne la ya ta'amuha illa man nasha'u bi za'mihim babu wanda zai yi amfani da su ya ce za ya ci su sai wanda muke so mu bi za'mihim da riya wadda suke bimana suna haramta wasu abubuwa ga mutane su halatta wasu abubuwa ga mutane ba tare da wata hujja ko dalili daga Allah wa an'amun hurrimat zuhuruha da wasu dabbobin da suka haramta a hau gadan bayan su ko a dora musu kaya sun ce haramun ne a hau irin wannan dabba haramun ne kuma a ce za a dora mata kaya kamar irin raƙumi alham da suke cewa wanda raƙum da aka yi amfani da shi ta hanyar yin barbara ga raƙuma guda goma kuma duk suka haifu sai a ce ‘yan ‘yan tashi an sake shi babu damar ka ce za ka wuce ko ka ɗora masa kaya shi ne wa na'amun harimatu zuhuruha wa na'amun la yadhkuru na samallahi alaiha wasu dabbobin kuma ba sa ambatan sunan Allah a kansu iftira'an alai dan yin kirkirar ƙarya ga Allah kuma ababen nan da suke faɗa gaba ɗaya sai suna dangana mu Allah madaukakin sarki wannan raƙumin da muka ce ba a hawansa Allah ne ce ka a hausa wannan dabbobin da yake haramun ne mata daga cikin musu ci sai maza Allah ne ce ayi haka kaga kirkirar ƙarya ce suka yi suka dangana mu Allah madaukakin sarki sayyizihim bima kanu yaftarun Allah ce da sannu zai saka ya musu ya kama su game da abin da suka kasance suna kirkirar ƙarya sana dangana mu Allah وقالوا ما في بطون هذه الأنعام ذاك جسنا cewa duk abin da ke cikin cikunan waɗannan al'an'am dabbobi na gida khalisatun lidhukurina keɓantattu ne ga mazajenmu su kaɗai ne halatta su ci wannan abin wa muharramun ala azwajina haramun ne akan matayenmu su ci irin wannan nama wa in yakun maitatan idan ya kasance abinda aka haifa mushe ne matacce ne fahum fihi shuraka sai su kasance su din ababan tarayya ne a cikin yin haka bi ma'ana ya halatta ga maza ya halatta ga mata al'amarin su dai suna halattawa ne suna haramtawa ne ba tare da dalili daga Allah ba wanda wannan sharima ce mai girman gaske shar'antawa ka halatta ko ka ce zaka haramta ko ka tsara ma mutane wani tsari a addinance ba tare da hujja ba ba karamar jarima ba ce musiba ce babba da take sa mutum ma yayi ridda bar musulunci saboda ba mai shar'antawa ko ya halatta ya haramta sai Allah shi kadai madaukakin sarki shi yasa Allah nuna yake cewa qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun Allah shine ba ku izini ku halatta wasu abubuwan ku haramta wasu abubuwan ko ku ƙarya ce kuke yi ma Allah madaukakin sarki a wani wurin Allah ke cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun lalle duk wanda suke kirkirar ƙarya su dangana ma Allah su ce abu kaza haram ne ko abu kaza halal ne ba tare da dalili ba wannan ba za su rabauta ba a wurin Allah madaukakin sarki kuma laifi ne jarima mai girman gaske to su kuma haka suke su ce abin da ke cikin cikkunan waɗannan dabbobi halal ne ga 'ya'ya maza kawai su ci naman su in aka yi su ina fata mun gane in kuma wannan dabbobin suka aihe wani abin da yake mushe ne sai su ce to za a yi tarayya cikin cinsa tsakanin maza da mata ba tare da ta hujja ba ina fata mun gani fahum fihi shuraka Allah ce sai jizihim wasfahum da sannu Allah zai sakan ya musu da irin wannan ƙaryar da suke ta halattawa da haramtawa sana dangana ma Allah innahu hakimun alim lalle Allah hakim mai hikima ne cikin dukkanin sha'aninsa alimun masani ne ba abin da ke boye karkashin saninsa Allah ce kad khasira alladhina qatalu auladahum hakikan sun yi khasara alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm wanda suka kashe ƴaƴansu safahan saboda wauta da wawanci bighairi ilm ba tare da wani sani ba wa harramu ma razaqahumullah kuma suka haramta abinda Allah ya arzuta su da shi iftira'an ala Allah saboda kirkirar ƙarya ga Allah madaukakin sarki qad dallu irin waɗannan sun bata وما كانوا مهتدين بس كسان شيء تكون لذا سشرية بس يلا يا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وشك بابو game da abin da ya shafi shar'antawa na dokoki da ake yi sabanin dokokin da Allah da manzansa suka shar'anta ita ma babbar jarima ce balma takan iya sa mutum ya fita ya bar musulunci shi yasa majalisa ta dokoki da suke zama su daidaita su gyara su fiddo dokoki akan al'umma idan an yi kaza kaza ne hukuncin shi in aka yi kaza kaza ne mutum kar ya yi kaza kar ya wuce kaza idan ya kasance waɗannan dokokin sun ci karo da asalin shari'a kamar suna fito na fito da Allah madaukakin sarki ne kuma za a kama su akan wannan aiki da suke yi sakamakon da ake ba su don yin wannan aikin haramun ne saboda aikin zai iya kai su zuwa ga kafirce ma Allah madaukakin sarki dan me za ku zo ku zamna ku dinga shar'anta haramun ku ce halal ne ku zamna cikin dokoki ku tsara ku ce giya babu laifi dan ƙasa ya saye ya saida halal ne kaga fito na fito da Allah ne kafirce ne ina fatan mun gane duk wanda ya yarda da abin da suka halatta yayi yana mai kudirin hakan halal ne kamar ya bauta musu ne a matsayin alloli kuma bayan Allah su da suka yi hakan suna ganin ya halatta su yi hakan su ma sun yi ridda sun bar musulunci ko su wane ne ba shi yasa abu ne mai hadarin gaske kuma akwai tubka da warwara ka ce muyagun kwayoyi sai da su haramun ne amma giya halal ne kuma illar su duka kusan guda ce dukkan su suna kawar da hankali su sa mutum ya su zuce zan sa kare kaga duk bai dace ba ko ko ku zamna ku bullo doka cewa ba za a wuce armi sama da ɗaya ba me dalilin ku saboda me Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ko ku ce ba za a wuce guda ba wai duk minista in dai na wani in ya wuce mata guda zan sauke sa daga aikin sa kai awa yanzu shi ina yake yana kan aikin nasa ba ma sa inda yake ba shi yasa fito na fito da hukuncin Allah wallahi ba karamin ta'addanci bane ba kuma duk mai yin haka zai ga sakamakon shi daga ƙarshe ko ma wane ne shi da Allah zaka fito na fito baka bauta mushi ma yadda ya kamata kuma ka rika fito fito na fito da dokokin da ya sharanta ma al'umma dokokin da ya sharanta ma mutane kana kokarin halatta abin da Allah ya haramta ko ka haramta abin da Allah ya haramta kaga wannan ba karamar jarima bace ba ba karamin fito na fito da Allah bane ba wai su kokarin su ganin su cewa yin hakan kama taimaka ma mata ne da ba su incinsu akwai wani inci ko wani abu da yake haƙi ne na mata da Allah ko shari'a ta tawaye akwai ma wasu wanda aka magatanci kamar mata bayan zuwa musulunci da ba su gado bal ma gadarsa ake Allah ya hana Allah ya hana mutum ya aure ɗaya daga cikin matan da yake muharramansa ba a ba su gado aka ce a ba su babu wanda ya kare yancin mata kamar addinin musulunci yace su zamna gida wa karna fi buyutukunna in kun zamna gidan ya farlanta ma iyayensu na su kula da su cin su da shan su da komus in kuma kalkashin mazan su suke aka farlanta musu kula da su da rayuwar su gaba da cikin gidan su wake da yanci kamar irin su kuma mutanen da suke kokarin sama musu yanci ashe adiba matayen su a cikin kasashen su a ga yadda mata suke kalkashin maza can da mata ke rike da masa nan kusa-kusa kasashen uwan gana mu kusa-kusa wallahi za ka iya samun mace ma'auraciya amma ita ke ci da mijinta a cikin gida wani ma'an bata ka abinci ba ba ta kashi yana zamana yana kusa yana birito yana dara yana shan sigari tana can tana dakwa tana wahala sai ta samu ta kawo irin waɗannan ne za su zo wurin mu mu musulmi su ce za su samu mata mu yanci ina yancin matan ku da kuka samu haku zo wurin ku ce za ku samu mata yanci haka wannan sakarci ne da kuma raina mutane a ce mace tana da yanci ta fito ta zan shugaban kasa ko ta zan mataimakin shugaba da makamantan shi don haka mata ku fito ku nemi shugabanci ku fito ku hallaka ne ku yi asara wannan shine gaskiya incin mace da girmanta da darajarta da kimanta tana cikin gidansu wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zama cikin gidajenku shine mutuncinku shine incinku shine kimarku shine darajarku shine girmanku amma mace ta hito tana neman shugabanci mace ta hito tana neman gwamna mace ta hito tana neman wai ta zama ta kwasayi ko wani abu da ke kama da haka me ya kai ta tabewa ai annabi ya riga ya faɗa lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'a da dai mutane ba za su taba rabauta idan ya kasance sun mika al'amuran su ga mace ce kuna zama kanta da ku directors a nan ku mace ce ina amfanin ku kun tafi wallahi ina masaje suke a ce mace ce ke jagoranci ko ita ce gwamna ina amfanin haka a ce mace ce ke kula da tarbiyyar 'ya'yanku gaba ɗaya na abin da ya shafi karatu da kulawa da ilimi kun yi asara wallahi kamar yadda annabi ya faɗa wannan shine gaskiya dan haka waɗannan da suke kokarin wawaitar da hankalinku za su nema muku yanci wallahi ku je ku ɗibi mata sai kun yi nadama sai kun yi nadama ni da idona wallahi na taɓa ganin mata suna tsaye suna dako irin tere laga da matasa nan wanda ba kowa ba ma ke sabke kaya irin namu nan a garas mana sai yan gida wanda suka san ciwon kansu su ne suke zuwa su yi dako namu sai dai su yi- su yi dara ko su sha argila to wallahi can da idona mata na ga suna sabke lodi a tirela wallahi macin mata jere suna sabke buhuwa wallahi sun wahala sun shiga ta abin tausayi kuma su ne wa ke neman mahimci su hito su yi aiki su cakuli da maza ba su da bambanci da maza mace ce bata da bambanci da namiji ya sa ya gama dama wale rijali alaihinna daraja rijalu qawwamuna ala nisa amma irin wanga abubuwan da yake so a share a cikin tunaninsu a kan musu tunan- tunani na asara a samu cikin kwabalansu Allah yake shi mai kare Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rusha Allah dan dai shi kadai shine ansha'a jannat ya samar da gonakai ko kuma lambuna ma'arushat daga cikin dangin gonakan da lambuna sai samar da itace ko kuma tsiro ma'arushat irin masu yaɗo a cikin ƙasa ko kuma irin wanda suke kama wani katanga ko runwa ko wani icce su makalkale mushi su yi yaɗo a kansa su fitar da tsirrai da iri kala-kala a kansa wa ghaira ma'arushat kuma shine yake fitar da nau'in itace daban-daban wanda suke tsayuwa a cikin su wan nakhla Allah shine ya samar da itacen dabino wa zar'a da dukkan nau'in kayan da suke fitowa daga cikin ƙasa mukhtalifan ukulu wanda dandanan su ya sha bamban wa zaitun Allah shi ke fitar da zaitun wa rumman da kuma ar-rumman mutashabihan masu kama da juna ne ta fuska shayar da su da kuma kunnuwansu da makamantansu duka tsanwaye ne wa ghairu mutashabih amma ba sa kama da juna ta fuska dandano idan zaka idan zaka dandana su kulu min samarihi ku ci daga cikin abin amfanin gona da suka fitar idan akamra idan suka yi ƴaƴan wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙin abin da kuka girba kuka nome sa yau mahasadihi a ranar da kuka kammala girbe sa kuka kare da nome sa kenan wannan aya ko daidai nan tana nuna mana haƙƙi na manoma da wanda suke fitar da kayan amfanin da aka farlanta fidda haƙƙi a cikinsu abdullahi dan abbas ya ce haqqahu yawm hasadi haƙƙinsa ranar da aka girbe sa aka tattare amfanin gaba daya shine al-ushru wa nisful ushr ɗayan goma ko kuma rabin ɗayan goma akan ba da ɗayan goma ne idan ya kasance abin da ka girba ka nome gaba ɗaya ka same shi ne ta hanyar saukar ruwan sama ba tare da ka sha wani wahala ko ɗaya ba ta ba da ruwa ta hanyar dabbobi ko kuma ta hanyar inji da zaka sa ya shawo maka ruwa ya batsa in dai ruwan sama ne kawai suka sauka a kansa ko kuma yana kusan wani gebe ko wani teku ko wani abin da ke kama da haka wanda yakan samu amfanin tsiro ta hanyar wannan ruwa shi ma za ka ba da kaso ɗayan goma daga cikin abin da ka noma amma idan ya kasance jan ruwa ne kake ta hanyar raƙumma ko jakkai ko inji motar da makamantansu wannan za ka ba da rabin ɗayan goma daga cikin abin da ka girba ko abin da ka noma ina fata an gane imam al-bukhari ya fitar da hadisi da imam muslim hadisin sa'id bin asawan ga abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutalla su bata gare shi ce laysa fi ma duna khamsin zawul fi ma duna khamsi zawdin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi awthuq awsuqin sadaqa annabi ya ce babu sadaka cikin raƙuman da ba su kai guda biyar ba bi ma'ana ba za a ce da musu zakka wa laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa haka babu zakka cikin abin da bai kai uqiya guda biyar ba na sadaka kana da azurfar da bata kai daraja ta uqiya guda biyar ba to babu zakka akan ka walaysa fi ma duna khamsi awsuqin sadaqa haka duk abin da ka noma idan bai kai wusiqi guda biyar ba shi ma babu zakka wannan shine muhallin shahida abin da muke so a cikin bayanin namu idan abu da ka noma daga cikin ababen da aka ce ana cire musu zakka ka hudu mahasali kenan in bai kai wusiki guda biyar ba to babu zakka a cikin shi wanda wusiki guda biyar kusan zai kai kilo 610 duk abin da ka noma shi kadai kin in ya kai kilo 612 sai ka cire mishi zakka ina fata mun gane in saukar ruwan sama ne ta sa ka same sa kawai ba tare da ka sha wahala jan ruwa ba ta hanyar ababen jan ruwa to sai ka ba da ɗayan goma sai ka kasa guda goma sai ka ɗauki ɗaya shine haƙƙin abin da ka nuna ka bada shi sadaka zuwa ga mabukatansa kenan idan ya kasance ta hanyar jan ruwa ne da wahalhalu da makamantansu sai ka ɗauko ka raba gida goma ɗayan na goma sai ka raba shi biyu rabin shi za ka ba da a matsayin zakka ina fata mun gane kenan in wahala ka sha wurin noman shi hanyar jan ruwa inji kasa gas ne essence kasa wurin jawo shi ko gazuwar kasa kaga an sha wahalhalu an kashe kuɗi kafin a same shi sai ka bada wannan rabin ɗayan goma sakamakon wahalan da kashe amma in babu wahala a ruwan sama ne ko kuma raba ce ta wani ruwa da ke kusan shi na makamantansu yake sa ya yi ya fitar ya kome to wannan sai ka bada ɗayan goma daidai ina fata mun gane imam muslim ya fitar da hadisi hadisin jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da manzo Allah sabata gare shi ce fi ma saqat al anhar wal ghaym al ushur da abinda ruwan sama suka shayar wal ghaym da kuma da abin al anhar me yake cewa gulbaye ko gebe ake cewa da abinda da gebe ne kakan samu amfanin wannan abin gona wal ghaym ko ruwan sama al ushur sai ka ba da ɗayan goma وفيما سقي بالثانية نصف العشور دكو أبن دعك شاير دشي حرأك سامع أنفاني تحنيا raƙumin da ake ja ko jaki da makamantansu wannan za a ba da rabin kaso ɗayan goma ina fata mun gane wannan da shi ne wa'atu haƙƙahu yau mahasadi ku ba da haƙƙin abin da kuka noma ranar da kuka girbe kuka tare duk abin da kuka tara wala tusrifu kar ku ce za ku yi ɓanna wurin ba da sadaka ka ce ka ba da duk abin da ka nome kai ka zauna baka da komai ko ku kar ku yi banna cikin abin da aka ce ku yi ku ƙi inda hu la yuhibbul musaffin lalle Allah madaukakin sarki baya san mutanen da yake mabannata Allah ya ce wa min al an'ami hamulatan wa farsha daga cikin al an'am dabbobi na gida kenan idan aka ce dabbobi na gida raƙumma shanu awaki da tumakai hamulatan akwai alhamula alhamula in ji abdullahi dan abbas su ne alkibaru manya-manya da cikin dabbobin walfarsh su ne ƙanana kenan manya-manyan raƙumma da kuma ƙananan raƙumma su ne ƙaya game da abdullahi dan abbas ya ce imamu qatada ya ce alhamula al'ibul wal baqar abinda yake ni da alhamula su ne raƙumma da shanu wa amma alfarsh abinda yake ni da alfarsh alghanam su ne ƙananan dabbobi kenan ibnu abbas aunura yake cewa alhamulatu al-ibl wal khayl wal bighal wal hamir abinda ake nihi da alhamula shine raqumai da al-khayl da dawakai da al-bighal da al-fadari wal hamir da shakkai wa kullu shay'in yuhmalu alai da dukkan abinda akan dora masa kaya akan ko kuma ya ja amalanke wanda aka dora maka kaya wa amma al-farshu amma abinda ake nihi da al-farsh sune al-ghanam kananan dabbobi imana daga cikin abin da Allah ya halitta muku domin ku ni'imtu da wannan abubuwan alhamula dabbobi manya-manya da za su iya ɗauka kayan ku don kai su daga wani gari zuwa wani gari ko don kai su daga wani gari zuwa wani gari ko kuma dabbobin da kuke kulla masharat domin su ɗauki kayan ku don kai su nuri ko wata bukata wa farsha da daga cikin ababen da Allah ya halitta muku don ku ni'imtu da su akwai ƙananan dabbobi da kuke yankawa kuna kasuwanci da su kuna saida ina fata mun gane shine hamulatan wa farsha wannan ni'imomi ne da dama da Allah madaukakin sarki yayi ga bayansa domin su amfana da su kamar yadda Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku dabbobi na ni'ima ya muku ni'ima ta hanyar fore muku dabbobi litarkabu minha domin ku hau daga wannan dabbobin wa minha ta'kulun kuma daga cikin waɗannan dabbobi akwai wanda kuke yankawa kuna ci walakum fiha manafi' wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun a kansu kuna ɗora kayanku kuma kuna ɗora kayanku a kan jirgin ruwa dukkan ni'imomi ne da Allah madaukin sarki ya yi a kanku awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yaqulun muka kaskantar musu da dabbobi faminha rakubuhum daga cikin su akwai wanda suke hawan gadan bayan su dan yin bulaguro ko dan zuwa gona da makamantansu irin raƙumi da doki da makamantansu da shakai wa min haya kulun daga cikin su akwai wanda suke ci dan su mura da namus haka Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuni min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wannan duka ni'imomi ne da Allah yake ambata mu banu adam cewa ya musu shi ya halitta muku dabbobi manya-manya da kuke hawa kuna dora kayan su haka shi ya halitta muku kananan dabbobi da kuka yi amfani da su ta hanyar yankawa ku ce ko sayarwa da makamantansu kulu mimma razaqakumullah da haka ku ci daga cikin abin da Allah ya ba ku na arziki wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku ce za ku ba hanyoyin shaitan da gadarsa innahu lakum aduwwun mubin lalle shaitan game da ku aduwwun maƙiyi ne mubin mai bayyana kiyayya da adawa akan ku da haka ku guje shi kar ku yarda ku ce za ku ba hanyoyinsa ibnu jarir yace inna ash-shaytana lakum aduwwun sani shaitan akan ku maƙiyi ne ya bugi halakakun ba abin da yake sosai ga kun allaka wasaddakum an sabili rabbikum da kuma ya kokarin katangance ku da bin hanya ta ubangijin yana bayyana muku tsananin adawa kamar yadda ya bayyana adawa mai tsanani akan baban ku shine annabi adam alaihi salatu wassalam ayi kokarin cire shi daga cikin gidan aljanna shine shine sababin fitar annabi adam daga cikin gidan aljanna bishiyar da Allah ya haramta ma annabi adam ya ci ta shedan ya biyo wata hanya yana bibiyarsa sai da ya sa ya ci wannan bishiya ya zo wurin shi ya ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin ba zan nuna maka ba wata bishiya ta dawwama da mulkin da baya tsuha karshe dai bai gushe ba sai da ya sa annabi adam ya ci wannan bishiya kuma yana cin ta sai zama to sababi na a fitar da shi daga cikin gidan aljanna shi yasa a riki shedan abokin adawa kamar yadda Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبايكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما, سو... ليريهما سوآتهما إمام مسلم يفتد حديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أغريشيتي إذا قرأ, أبو... إذا قرأ ابن آدم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد إذن أن آدم يكرن تآية تكمشي يون سجدة قمي سجدة اعتزل الشيطان يبكي sai shedan ya nisance shi yana kuka ya kulu sai shedan yake cewa ya wailahu ya kai cansa umar din ummi rabbun adama bisujudi fasajada an fori dan adam yayi sujada kuma gashi yayi sujada falahul janna zai sami gidan aljanna sakamakon yin haka wa umirtu bisujudi fa asaitu faliyanna ni kuma an fori ne da yin sujada ban yi sujada ba sai na saba ma Allah dan haka wuta ce makomata yana gaga shedan mahasadin ku ne mai yin keta ne a gare ku maƙiyin ku ne kar ku yarda ku ce za ku bi hanyoyinsa in ku ba hanyoyinsa sai ku halaka sai Allah ce ثمانية أزواج نعم من الضأن اثنين ومن المعد اثنين مم.
قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين مم.
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين نعم قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نعم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين حاتوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر مم.
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلف بعظم مم.
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Allah ce samaniyata azwaj Allah madaukakin sarki shine ya halicci dangin dabbobi guda takwas min ad-da'n ithnain wa min al-ma'z ithnain min ad-da'n ithnain daga cikin dangin tumaki guda biyu rago da tinkiya wa min al-ma'z ithnain daga cikin dangin awaki guda biyu suma akuya da bunsu قل الذكرين حرم أم الأنثيين قل كتشي مسيا من زن الله الذكرين حرم ماذا جني الله يا حرم دا أم الأنثيين هو كما ما تايني دقا تشكين سأل الله يا حرم دا أم اشتمل أو أو أو أم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين koko Allah ya haramta abinda mahaifar tattare daga cikinsu na matayensu. nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari da ilimi in har da gaske kuke bai mana irin ababen da suke haramtawa me dalilin da yasa suke haramta su da me suka dogara shin Allah ne haramta su in Allah ne haramta su ina dalilin da ke nuna haka wa min al-ibil ithnayn daga cikin raqumma akwai guda biyu dangi guda biyu kenan raqumi na namiji da ta mace wa min al-baqar ithnayn haka daga cikin shanu ma kala biyu ne dangi biyu ne na namijin da ta macen qul azzakare ne harrama ka gaya musu ya kai manzon Allah mazajen ne harrama daga cikin su Allah ya haramta amil unsayin ko kuma mata ne Allah ya haramta amma shtamalat alaihi arhamul unsayin ko ko abinda ma'aifa ta matan shine Allah ya haramta abinda ma'aifa ta kunsa ta matan shine Allah ya haramta am kuntum shuhada ko ko kuna nan halarce idh wasakumullahu bihadha lokacin da Allah ya yi muku wasici da yin hakan ku dinga haramta wasu dabbobin kuna halatta wasu kuna nan ne kun shaida hakan a gaban ku akai hakan faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba to waye ya kai zalimcin wanda ke kirkiran ƙarya na dangana ma Allah yana an akwai azzalimi bai yi girman azzalimin da ke kirkiran ƙarya ya dangana ma Allah bai ce Allah ya ce alhalin Allah ya ce ko ya ce Allah ya haramta alhalin Allah bai haramta ko ya ce Allah ya halatta kuma alhalin Allah bai halatta li yudilla an-nasa bighairi ilm kawai dan ya batar da mutane ba tare da wani ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da ke azzalimai qul la ajidu fi ma uhiya ilay qul annabi kai ka ga musu la ajidu fi ma uhiya ilay ban samu ba daga cikin abin da Allah ya yi mun wahayi ko abin da aka mun wahayinsa illa ma ko uhiya ilayya muharrama qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maita qul ka gaya musu manzon Allah la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ni dai ban samu ba daga cikin abinda aka min wahayi muharraman abinda yake haramun ne ala ta'imin akan wani wanda yake son ya ce ya ta'amuhu daga wani abincin da yake so ya ce ban samu amun wani hayyam nan ba illa an yakuna maita sai dai abin in ya kasance mushe ne mana dan yin abin da ku kafare kuke halatta ma wasu ku haramta ma wasu wasu ku haramta ma kowa ba gaskiya bane ba ni dai annabi daga cikin abin da Allah ya mana wahayi ban samu wani abin da aka haramta ba sai dai idan ya kasance wannan abin maita ne mushi ne ina fata mun gane au daman masuhan ko kuma jinin da ya kwaranya lokacin da aka yi dabba au lahma khinzir ko kuma ya kasance nama ne na alade wannan duka Allah ya haramta su karara amma sauran da kuke haramtawa ni ban samu ba daga cikin abin da Allah ya mana wahayi cewa wannan abu haram ina fata an gane aw fiskan fa innahu rijsun waɗannan ababan dukan su datti ne kazanta ne haramun ne mushe da jinin da ya kwaranya lokacin da aka yanka dabba ko kuma naman alade dukan su rijsun ne datti ne kazanta ne haramun aw fiskan uhilla li ghairi llahi bi ko ko wani abin da aka yi fasikanci bi ma'ana aka fita shari'a Allah aka kaushe mata uhilla li ghairi llahi bi da aka yanka shi zuwa ga wani wanda ba Allah kenan dabbar da aka yi fasikanci wurin yanka ta aka ambaci wani Allah ko ka ai aka yanka ta domin domin neman yarda da kusanci a wurin wanda ba Allah ba wannan ma haramun ne a cinaman ta faman turra ghaira baghi duk wanda ya samu kansa cikin matsananciyar bukata da darura ya bata kan hanya ko kuma yana cikin tsananin yunwa ya rasa abin da zai ci sai ɗaiɗaikun ababen da aka ambata na haramun ghaira baghin ya yi haka ne ba don neman ya ci haramun ba ne saboda ya san haramun ne wala adin ya yi haka ne ba wai yana mai wuce iyaka ba ne ba zai ci gwalgwadon abin da zai sa ya ɗauke makan saunan da rura ta yunwa fa inna rabbaka ghafurur rahim to lalle ubangijinka ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai shin kan bayin sai kenan da abin da aka haramta muku kullun haramun ne zuwa tashin kiyama ba lokacin da zai zama towa halal sai lokacin da mutum ya samu kansa kan darura da bukata ta cilas ta dole da ta tirsasa shi kan cin wannan haram yadda in bai ci shi ba zai iya halaka a wannan lokacin babu laifi ya ci in zai ci kuma zai ci gwalgwadon abin da zai ɗauke masa wannan darura ba wai zai yi guzuri ya tara shine ghaira adin wa ghaira baghin wala ad fa inna rabbaka ghafurur rahim وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فكما وند سو يهوداوا حرمنا كل ذي ظفر من حرمتا مسو dukkan nau'in dabbar da take da akai hu wannan sakamakon zalimcin da suke sai Allah ya haramta musu dukkanin nau'in dabbar da take da akai kamar irin agwagwa kaga duka akai fu ne kuma kawahuwan su game suke wuri guda ba su da yatsura rabe ina fata mun gane da raƙumma kaga su ma kusan a kaifu ne kawonsu ba su da yatsuran rababbu ina fata mun gane da makamantansu daga cikin irin tsuntsaye da dabbobi wanda yake duka a kaifu gari su Allah sai haramta musu wa min al-baqari wal ghanam haka muka haramta musu daga cikin raƙumu daga cikin shanu wal ghanami da ƙananan dabbobi haramna alaihim sai muka haramta musu shuhumahuma kitsansu muka ce haramun musu da kitsan saniya haramun ne su ce za su ci kitsan ƙananan dabbobi illa ma hamalta zuhuruhuma sai abin da ya makale akan gadan bayan dabbobin na kitse shi wannan halal ne za su yi ci awul hawaya ko kuma kitsan da ya haɗe da kayan ciki hanshi ke shi ma babu lifi za su yi ci aw makhtalata bi azmin ko ko abin da ya cakuɗe da kashi irin kashi da yake haɗewa ko irin kitse da yake haɗewa cikin ƙasarsa wannan shi ma an halatta musu amma sauran duka gaba ɗayan an haramta musu dalika jazainahum bi baghihim Allah ce wannan fa mun musu ne sakamakon wuce iyakarsu da zaluncin su wa inna lasadiqun lalle musu Allah masu gaskiya ne cikin duk abin da muke ba da labarin da muke
كذبوك فهم ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
Allah madaukakin sarki ya ce fa in kazzabuka idan suka karyata ka kai manzon Allah akan abin da muka turo ka ce fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'a ka ce da su ubangijin ku fa ma'abucin rahama ne mai yalwa ku dawo ku tuba ku dawo ku imani da annabin ku Allah zai karbe ku ya yi muku kurakuran ku wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin amma har in ba ku dawo ba kuka tuba ba ku dawo zuwa ga shinkai da rahmar Allah ba da gafararsa to ku sani fa lalle azabar Allah babu wani wanda ya iya maida ta akan mutanen da yake bujirmai Allah ya kama ku da saba ba wanda zai tsare ku daga wannan kasa kaga wannan aya ta doki al'amuran guda biyu na farko kwadaitar da wanda suka kafirce ma Allah na cewa Allah mai yarwar rahama ne Allah mai karɓar tuban wanda ya tuba ne kuna iya ku dawo ku tuba ku ce ku yi imani kuma Allah ya karbe ku yi muku sakamako mai kyau amma fa idan kuka ke zai kama ku da azaba a lokacin da in ya kama ku da azaban babu wanda ya sai ku fitar da ku daga ban wannan azaba shi yasa abun wurin Allah yake cewa inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim lalle ubangijinka sari'ul iqab mai gaugayin hukuma da azaba ne wa innahu laghafurur rahim kuma a lokaci guda ubangijin naka mai yawan gafara ne kuma mai jin kan bayin sai kenan ka yi kallo guda biyu a kodi fushi kar faɗin rahamar Allah ta sa ka dinga saba ma Allah da an ce maka wani abin da ka bai dace ba sai ka ce inna Allah ghafurur rahim wannan kuskure ne saboda kar ka mance da inna rabbaka sari'ul iqab ubangijinka yana da tsananin hukuma da hada biyu yadda yake da gafara da rahama haka yake da tsananin azaba da sa gafarce masa ina fatan mun gane hakan sai ya ka shiga taitayinka ka kiyaye saba ma Allah ina fata mun gane kuma kar ka rage bangaren ɗayan kullun ka rage hangen azaba ta Allah madaukakin sarki ga wanda suka kafirce mishi da tsananin kamun sa ga wanda su yi daidai ba yasa ka ɗebe tsammani game da shin kai da rahmar wannan ba daidai ba ne kullun sai ka rika auna abubuwa guda biyu ka rika hangen rahmar Allah saboda mai yarwa ne dan ka kushi saba masa sannan ka rika hangen cewa yana da tsananin azaba dan ka nisanci abin da ba daidai ba dan in ya kama ka zaka yi wani Allah ke cewa inna rabbaka lazu maghfiratan lin-nasi lazu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab auluna yake cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim haka yake cewa inna batasha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurur rahim imam ahmad da imam at-tirmidhi tafsir da hadisi hadisin anas قال yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naji manzon Allah tsira da mun Allah subhanahu wa garshe yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yabna adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajautani lalle kai din ba za ka roke ni ba sannan ka sa tsammani a wurina ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali in kai hakan sai in gafarta maka duk abin da kake da na kurakurai wala ubali ba tare da na kuda yabna adam ya kai dan adam na balagatu dhunubuka dhunubuka anana sama da a ce zunubanka su kai har saman har su kai sama saboda girma da yawa sun mastaghfarta ni sannan ka nemi gafarta la gafarta laka sai in gafarta maka yabna adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi al khataya da zaka zo mini gobe alqiyama da laifuffukan da suka kai cikon ƙasa saboda yawansu sun malakaita ni la tushrik bi shay'a sannan ka haɗu da ni baka taɓa yin shirka da ni da komai ba la'ataitu ka bi qurabiha maghfira zan zo maka da cikon ƙasa na gafara da in yahi maka kurakuran wanda ke nuna Allah madaukakin sarki yana da jin kai da tausayi na bayansa na bayansa gaba daya ga wanda suka kuma zuwa gare shi zai iya gafarta musu ga wanda suka tuba kuma zai karɓa tubansu laifinka duk girmansa ba zai gagara Allah ba Allah zai iya yafi saboda rahamar Allah ta girmimi ta girme me yake cewa fusansa idan ka yi laifi ka nemi tubarsa sai ya tuba ina fata mun gani ina gane ya kamata mu dakata yan uwa kafin nan muna da amfani ga nan da kuke gani na kasan nan da muka sayi wurin dan uwa mamma mai duka wannan bidiyon to amma ba mu ba sa kudin sa za mu nema ga yan uwa kowa ya ba da wani abu muga cewa mun mallaki wannan amfanin da na wurinsa da muka sai ina fatan mun gane sannan akwai tufafi da muka ba da dimki da za a dimka ma bayan Allah marayu da wanda yake masu karamin hali ne ba sa iya yin komai cikin wannan wata mai albarka mun kai tela dimkin kaya complete goma sha biyu sannan akwai wasu wanda shi ma hada shi ya bayar da san gasa ko complete shidda ne gwano ne na manta ya gaya mini kenan muna son mu har haɗa samu a ɗimka ma waɗannan yaran abubuwa mu san irin alkhairin da Allah zai mana ba duk wanda ya tafatar da wani a nan gidan duniya Allah zai tafatar da shi na duniya da lahira shi yasa ku taimaka wanda ya taimaki wani Allah zai taimake sa ina fatan mun gane ne kamata mu dakata muna faɗa daidai Allah sami tare da kuskure kuma kuma ci haka Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum kuma hanya tana buɗe takalmi zaka saye ko ma wace irin lamba ce kawo matukar za a iya sa su sa amfani wanda zai sa su tufafi ne kawo ko ma menene kawo lokaci bai kure ba kuma bukata da zai kai musu insha Allah assalamu alaikum